بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai komai mai komi mai kowa mai komi da ya dawo da mu don ci gaba da karatun wannan littafi al-aqida zama ta ƙarshe da muka yi mun karkara bayani abin da ke da alaƙa da annifa munafinci mun yi bayani munafinci na aqida da munafinci na aiki wanda har a ciki muka yi bayani akan wata aƙida ta munafinci al'almaniya wanda a turanci suke kiranta secularism mun ji rukunin da aka gina wannan gurɓatacciyar aƙida akai guda hudu da kuma irin yadda suke tasiri wurin rusa addini sannan mun ji munafinci na aiki cewa shi ne duk wani abin da shari'a ta kira shi da sunan munafinci amma kuma bai kai ga zuwa gari da ba to wannan munafinci ne ƙarami aka ba da misalai guda uku a kansa kamar ƙarya da saba alkawari da kuma ha'inci mun ji kuma irin mummunan tasirin da munafinci ke yin ma al'umma a ɗaiɗaikunsu ko a jimlacensu mun ji cewa duk wanda ya shiga wuta saboda munafinci to ya shiga wuta kenan ba zai taɓa fita ba mun ji cewa kuma munafinci wa'annan ɗabi'u na munafukai yana haifar da gaba da ƙiyayya tsakankanin al'umma kuma yakan raunin al'umman musulmi ya kasance al'umman musulmi ta kasa cimma irin ƙalubale da take fuskanta daga makiya a siyasance ko a babin tattalin arziki ko kuma addinanci mun kuma yi magana akan a yiwuwan tuban munafiki haka nan ko mun yi magana akan hanyoyin da idan mutum ya bi su zai kubuta daga munafinci daga nan ne kuma sai muka fara bayani akan al'amarin shirka wanda mun ji cewa shirka ita ce karkatar da ibada zuwa ga wani Allah ko kuma daidaita Allah da bayansa a cikin abin da ke da alaka da uluhiyya a uluhiyya ko rububiya ko kuma sunayen Allah da sufofinsa so ina jin anan muka tsaya yau za mu tafi insha Allah ta'ala daga nan mala yace lima za na durusu shirka me yasa muke mai da hankali muna karantar shirka me yasa ya kamata mu nemo dalili yace na durusu shirka wa na ta'arrafu alaihi li ittati asbabin minha abin da yasa muke muke karatun shirka domin mu gane ta dalilai ne da dama amma ga waɗansu daga ciki ya ce annan shirka huwa a azamu zambin ya ka'o minal insan shi ne zunubi mafi girma da mutum ke yi duk laifin da ake ma'alla to bai yi kamar shirka ba babu laifi mafi girman da ake ma'alla kamar shirka wa sababul khuludi finna kuma duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to zai dawo ma a cikin wuta abu na biyu an na shirka a zalamun zulm shirka shi ne mafi zalincin zalinci wa huwa munaqidan li aujibil wajibat kuma yana warware mafi wajabcin wajibai shine tauhidi wa huwa tauhidullah subhanahu wataala ya haka yi shirka za mafi zalincin zalinci misali anan shine mutum yana da matarsa bai rage mata komi ba idan ta ga wani abu kawai ya fahimci kawai abin ya burge ta zai je siyo mata ko ba ta magana ba duk abin da take nema bai rage mata ba idan ta ce ina son kudin kashewa nawa kike so dubu biyu kullum ya ce zan baki dubu hudu me kike so ina son super wax an ce manzu akwai sama da super wax ɗin ko mata akwai sama da super wax ko babu ku ba na sa mana muci akwai sama da super wax ko babu mene sunan shi ku faɗa masu a mene sunan shi to wanda dai kika faɗin a ce duk in ya fita a zahar zai soya miki biyu ya fita la'asar ya soya miki biyu magariba biyu isha'i biyu asubahi biyu kullum ranar duniya sai ya soya miki shi guda goma ya sayo miki takalmi kafa goma kullum takalmi kafa goma kullum sai ya sayo miki takalmi kafa goma zinare ko kullum sai ya canza miki yau in kin sai mai iri kaza gobe zai sayo miki mai iri kaza ne kuma kullum kina nan kina aje abinki ne ba wai akan abin nan bane babu kyautata da ya rage shikenan kawai sai ya rabe sai ya ganki kin je kin samu wani abokin shi kina roƙon da Allah ya dan taimaka miki da dubu biyu ko dubu uku ke kullun da zai baki kusan dubu kaza misali yana Allah Allah ne kice ban kawai ya baki amma sai ya ga kin rabe da wani abokin shi kina roƙon shi wanda kuma bai kai shi ba ya kike jin zuciyar ki zai kasance kuma ko kin ki ko kin so lalle kin yi zalincin da yake duk wanda ji sai ya dauke ki fallasashiya wanda bata san arziki ba walillahi al-masalul a'la Allah ke da misali mafi cika akan wannan Allah ya samar da kai alhalin da babu kai sinadarin samar da kai din Allah ya samar mani ko kai tun daga uban uban mu ma annabi Adam sinadarin halittansa turbaya Allah ya samar mu kuma aka samar da mu daga digon mani ka fito a kana cikin mahaifiyarka ita mahaifiyan ba za ta taɓa ce maka ta ji lokacin da ake kwas kwas kwas kwas ana haɗa halittanka a ce nan kan shi ne bai daidai ba ake ɗan bubbugawa ya daidai ita ma inda kowa ya ganka haka ta ganka ba kuma tajin yau ana tsikaranta a kan balantana ta ce ito to kila ana ɗan daidai ta kafan kenan a'a kawai ana gudanar da kai ta wani hanya kake cin abinci allah ne ya buɗe maka wannan ƙofa da ka fito duniya da kofa ɗaya kake bi wannan hanjin da ya sa tsakankanin uwa da ɗa da ka fito duniya sai Allah ya baka kofofi guda biyu duk kana cin abinci ka tsotsi wancan ka tsotsi wancan ka ga yaro in yana tsotsan nono har wani fa'ido yake yana lashe baki yawa ji nonon dama ya ishe shi kawai sai ya kawo da kai shi na hagu yake son shafi yana yaro ba ba shi da wani tallafi sai daga Allah amma kuma sai daga ƙarshe kuma sai ka ɗauki haƙƙin Allah sai ka je ka ba wani Allah ai babu zalincin da ya wuce mu sai shirka ya zama zalunci mafi girma abu na uku cikin dalilin da ya sanya muke muke karantar shirka saboda anna hadarahu mu mu tsorace shi wa natajannabahu mu nisance shi wa nakhafu minhu mu tsorace shi wa nuhadhiru ghayrana minhu ko mu tsoratar da wani mu daga afkawa zuwa ga shirka amma qala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wa yaqalu qumanu libnihi wa huwa yadhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun adhim lalle shirka shine mafi sharri mafi girman zunubi da aka yi ma Allah subhanahu wataala mafi zalunci ayoyi da dama sun zo sun yi magana akan wannan amma ina gaba sai mun kawo su ba to mal ya ce sababu ko shirk dalilin da ke haifar da faruwar shirka dalilai ne da yawa amma nan malam ya kawo dalili guda daya shi ya sababu ko shirki fi bani adama umuman huwa al-ghulu fi salihin shine wuce wuri wurin son mutanen kirki ko yaban su shine babban abin da ya fara bude kofar shirka ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu la tadhurunna aliyatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquqa wa nasar wannan duka mutanen kirki tsaban son su ne da neman kusanta zuwa gare su da yabon su ya kai mutane zuwa ga su dauki haƙƙin Allah su ba su daka shine farkon abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shi yasa muke cewa ire-iren waɗannan hotuna da ake zazzanawa kaga mutane suna rukun hotuna suna mammanna a gidajensu da waye da waye wannan na daga cikin manya-manyan ƙofofin da zai haifar da shirka bal hasali ma yana haifar da shirka hoto dai ai takarda ce kawai idan da za ka kaki ka tofa ma wannan takarda to wani gara ka taka alƙur'ani da ka tofa ma hoton shehin shi kaki wannan hoton ya zama shirka da Allah har ma an ɗauke shi ma ya mafi Allah subhanahu wa ta'ala to sai ma laika wata matsala ta gaba hal ya ka'u shirku fi hadhihi al-umma shin akwai yiwuwar shirka ya faru a cikin wannan al'umman ko babu yiwuwa to abin da yasa malam ya kawo wannan saboda akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana ya isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin bitahrish bainahum shi dan ya riga yanke kauna cewa masu sallah ba za su bauta mishi ba a cikin kasashen larabawa walakin bitahrish sai dai yana jin hanyar kawai da zai iya ribatan su shine ta hanyar makirci da yaudara da sabbaba yaƙe-yaƙe tsakankaninsu sai waɗansu suna kafa hujja da wannan hadisin sai su ce to ai shi kenan a ƙasashen laraba ma ga hadisi annabi ya ce shaidan ya yanke ƙauna ba za a bauta mishi ba to taya wani zai zo ce ana shirka kuma a ƙasashen larabawa kuma irin abin da ake a ƙasashen larabawa shi ake a ƙasashen hausawa shi ake a ƙasashen turawa shi ake a ƙasashen asian duk abu ɗaya ne to kenan babu wata shirka kenan a cikin wannan al'umma to shi yasa sai malam ya bude wannan babin domin ya musu raddi na farko dai kafin mu je ga abin da shi malam ya rubuta kaga shi wancan hadisi ya ce ne inna shaytana ya isa shaytan ya yanke kauna so nawa mutum ke yanke kauna daga abu kuma sai abin ya faru a karkashin kaddaran Allah subhanahu wataala manzon Allah bai ce Allah ya zartar da ba za a bauta ma shaytan ba cikin kasashen larabawa shaytan ne ya ga inda musulunci ya karbu musulunci ya fara daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka zo su biyu aka nan aka nan kuma aka zo ya mamaye duniya gabaki daya har ta kai ga lokacin da manzon Allah ya fita hajjatul wada wanda malamai suke cewa hajjatul wada akalla kirdazo na nuni akan manzon Allah ya aikin haji tare da mutum 124 a kirdado sahabbai 120 da wani abu duk cikansu sun yi imani da Allah da ana faɗin la'ilaha illallah a ɓoyi amma yanzu ga shi manzan Allah shigo garin maka ana faɗin labbai kallahumma labbai labbai kala shari kala ka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak da aka irin yanda shedan ya ga musulunci ya mamaye kasashen larabawa gatanka a wannan lokacin shine ka ce ashhadu an la ilaha illallah ajiya ko in ka ce la ilaha illallah to ka faɗa cikin bala'i to shedan da ya ga irin yadda musulunci ya ci gaba sai ya yanke kaunaca shi kenan ya san ya gama samun rabo a cikin kasashen larabawa to amma wannan abin da shedan ya yanke kauna ya faru Allah bai nufin haka ba a ƙarƙashin ƙaddaran Allah subhanahu wata'ala sabanin abin da shedan ya nufata shine ya faru sai kuma gashi daga baya an kuma dawo ana bauta mu shedan din kamar da ayoyin alqur'ani mai girma da hadisi suka bayyana kuma a cikin hadisin ma ya ce ne masu sallah kenan a shigo wanda suka rika sallah sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama to lalle wannan zai ba su lasisin su nisanci dukkan wata alfasha da munkari babban alfasha da munkari shine shirka da Allah da ka duk wanda ya rika sallah irin sallan annabi sallallahu alaihi wasallama sallan da ake yin ta cikin khushu'i da kaskantar da kai ana bin dokokinta da ka'idojinta to ana sa ran duk ne irin wannan sallan ba zai fada zuwa da shirka ba to kuma ga wannan hadisin da malin zai kawo a cikin wannan babi malik ce la shak annahu waqa'a bil fi'li fi hadhihi al-umma anwa'un min ash-shirkiyat min ash-shirki yace babu shakka ya faru a cikin wannan al'umma nau'i daban-daban daban-daban na shirka da Allah ka du'a'i salihin kamar roƙon salihan bayan Allah wa dhabhi lahum wa dhabhi wan nadhr lahum da kuma yin yanka saboda su ko yin bakance gare su ya shehi na wani na yi alkawarin in ka biya mani bukatata ni kuma zan yanka abu kaza ya shehi na wani na yi alkawarin in kai min kaza ni kuma zan yi abu kaza domin kusanta zuwa gare ka wannan shi ne bakanci irin wannan ya faru a cikin wannan al'umman da yawa ya ce ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi a cikin wani hadisi yana cewa lallai shirka za ta faru a cikin wannan al'umma hatta fi awdahi suratin wa hiya ibadatul asnam kai sai mata ta to karara bautan gumaka sosai ba ma wai abin da ake yin shi a goye ba yace a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta yalhaqa qaba'ilun min ummati bil mushrikina har sai an samu dan su kabiloli a cikin al'ummata sun koma sun raske mushrikai fassara guda biyu ko dai su tashi daga garin musulmi saboda tsaban san shirkan da kafircin su hijira daga garin musulmi su koma zuwa kasashen kafirai da garuruwansu domin su riƙa yin kafirci tare da su ko kuma ya zamto ko da gangan jikinsu na cikin musulmin amma kuma aƙidansu ya koma aƙidan mushrikai da aka sun zama tafiya iri da yake annabi ya ce wa hatta ya abudul awsana kuma har sai an samu a cikin wannan al'umma tawa kafin alkiyama ta tashi sai ta koma tana bautan gumaka da haka wannan hadisi ne daga cikin hadisan da ke nuni akan cewa lalle lalle wannan al'umma za ta fada zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala Allah ka tsare mu akwai matsaloli da muna tsallake saboda yanayi na lokaci anwa'u shirk nau'o'i na shirka malace ita ma shirka ta kasu gida biyu akwai akbar da asghar wannan kusan kowa ya fi gane cewa akwai shirka babba akwai shirka karama a gurin kafirci ne da munafinci da dama ba a san wannan ba amma a gurin shirka kowa san cewa akwai shirka karama da shirka babba mali ce ashirkul akbar abinda ake nufi da shirka babba sarfu shay'in min al-ibadati li ghayri Allah shine karkatar da wata ibada zuwa ga wani Allah subhanahu wataala wannan ko wani Allah ko annabi ko manzo ne ko wani mala'ika ne in aka karkatar da haƙin Allah aka bashi wannan an yi shirka da Allah subhanahu wata'ala kal khawf min ghairi Allah kamun tsoro tsoron wani Allah akwai tsoro ta dabi'a akwai kuma tsoro ta razana wanda ba a makuwa ita sai Allah subhanahu wata'ala tsoro ta al'ada tsoron maciji tsoron kare yanzu ni na nan gurin in ka zo da kare nan haka nan zai rari a gudu zai gudu ko ya ji haushin karen ko kuma mahaukaci ya biyo mutum kai ba ma mahaukaci ba saniya ma yanzu nan wata tana fita nan ta ga saniya a guje za ta rari a guje wata za ta ɗare na fef na fef muje muje muje muje a yi ciniki daga baya wannan tsoro ne na ɗabi'a wannan ba aibi ba ne inda ba yi yawa ko annabi musa ya sami irin wannan tsoron ba kharaja min haifan ya tarasabu makiya sun taso shi a gaba da aka tsoro ya kama shi irin wannan tsoron ba matsala ba ce amma tsoron da wanda kake tsoron ba shi a wurin abin da zai maka na ukuban ma wani abu ne wanda yake kawai a cikin tunaninka ne kuma jikinka na raurawa na kaduwa saboda tsoron abin da zai maka irin wannan tsoron Allah kaɗai ake ma akwai wanda yake yanzu kana faɗin sunan malamin shugaban shi sai ya faɗi kamar ka kira sunan malamin ka zagi malamin sai ga shi kenan matsala ta sami mu kawai mun fada cikin bala'i da aka yana ma uwarɗakan matansa amma yana jin tsoron wannan malami to wannan ta koma tsoro ta ibada irin wannan tsoron ba a mu kowa ita sai Allah wa ta tsari annahu haka ne annahu haka ne wata tsada annahu da kuma ƙudurta cewa lalle shi malikun linnafi wa dhar shi wancan mutumin ya mallaki cutarwa kuma ya mallaki amfanarwa wa mahabbatu ka mahabbatin lahi ta'ala a riƙa san shi kamar yadda ake san Allah wa zabhi lahu ana yanka saboda shi wata azimihi ana girmama shi ka ta'zimin lahi kamar yadda ake girmama Allah au du'a ghairi lahi ko kuma roƙon wani Allah ma Allah tare da Allah aw ta'atu ka fa'atin lai ko kuma arkamu na da'a kamar yadda ake ma Allah da aw qasdu ghairi Allah bi asl al-ibada ko kuma an faci wani Allah da asalin ibada wato abin da yake nufi anan ba ibada ta gini ne akan waɗansu abubuwa guda uku raka'izul ubudiyya ake kiransu raka'izul ubudiyya wato duk wani abin da kake ma Allah ya gini ne akan abubuwa guda uku akan soyayya da tsoro da kwaɗayi idan ka yi sallah to idan yin sallar ka da cikin waɗannan abubuwan wato bai zama ibada akan soyayya za ka yi ne zuciyanka na san Allah sannan kana kwaɗayin kyakkyawan sakamako daga Allah kana kuma tsoron mummunan makoma a wurin Allah duk abin da za ka yi ma'alla na bauta a ƙarƙashin waɗannan ne to idan ka aje wani mutum kai koma wani irin halitta ne kana mishi ɗa'a da waɗannan abubuwa guda uku to ya zama bauta yadda an fahimta kana mishi da'a saboda tsaban soyayya ta zuci wanda kana jin san shi ya mamaye zuciyanka ba ka rage komi ba kana mishi biyayya saboda tsoronsa irin wancan tsoron da muka bayani a baya kana masa biyayya saboda kwaɗayinsa kwaɗayin abin da yake ma ba shi da haƙiƙa duk wanda ka ɗauki haƙƙin wannan kai mishi to shi kenan ka ɗauki haƙƙin Allah kenan ka ba shi domin Allah ma iya abin da kake mishi kenan ko akwai abin da ake ma Allah sama da wani kana ɗa'a ga Allah ne saboda kana son shi saboda kana tsoron shi saboda kana kwaɗayin shi kwaɗayin rahaman da ke wurinsa haka nan kuma wanda ya bauta ma Allah bai ci kwaɗannan sufofin ba to ba ibada ga Allah ba ce a cikin yan ɗariƙu yan sofiya akwai wanda suke bautan Allah wai saboda san Allah ba saboda tsoro na azaban Allah ko kwaɗayar rahaman Allah ba wannan ban kaura da shi libita ne wannan ibadin ba za ta amfane su ba khawari suna bautan Allah ne saboda tsoro amma su ba kwaɗayar rahaman Allah tsoro ne kawai wannan suna shi libita ne to haka nan ka'idin take sai an cika waɗannan abubuwa guda uku to duk wanda ka ɗauki kai mishi da'a alhalin ka cika mishi waɗannan abubuwa guda uku a cikin zuciyanka to ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi ya zama shirka babba wa huwa allazi la yaghfiruhu Allah ta'ala abadan ita shirka babba ita ce shirkan da Allah subhanahu wata'ala baya gafarta ta ga baki daya kamar qala ta'ala kamar da Allah ke cewa innahu may yushrik billahi lalle duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi janna hakika Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta zaka ita ce makomar duk wanda ya shirka da Allah Allah ka shirya da sai ma da ya kawo ashirku al-asghar karamar shirka yace huwa duni shirki al-akbar ita ce wacce bata kai shirka babba ba la yukhriju la yukhriju min al-milla kuma baya fitarwa daga da'ira ta musulunci mutun ya radda lakin yanqusu tauhida sai dai yana tauye kiman tauhidi wa muhbitun lil amali alladhi dakhilun dakhalahu kuma yana rusa aikin da ya shiga cikin sa ita babban shirka tana rusa aiki ne gabaki daya ita kuma karaman shirka to duk abin da shirkan ya shiga cikin ta to wannan aikin ya lalace ila an fahimta wa zalika mithl dukhulir riya lil ibada kamar yadda riya suke shiga cikin ibada mutumin da ya zo sallah sai ya riya a ciki wannan sallan ta ɓaci ya zo ba da sadaka sai ya riya a ciki wannan sadakan ta ɓaci saɓanin shirka babba ita mutum na yin ta shi kenan duk aikin da ya taɓa yin ma'alla ya rushe walhalif da gairin layi haka nan rantsuwa da wani allah wata aliƙi tama'in haka nan rataye laya wa nahwi zalika da makamantan waɗannan abubuwa ga baki ɗinsu shirka ce ƙarama shirka ce ƙarama sai ma laici al'afaru sayi alishirki alilfardi wal mujtama a kafiya irin mummunan tasirin ƙaramin shirka a mummunan tasirin shirka ƙaraminta da babbanta akan ɗaiɗaiku akan al'umma to suna da yawa ga wasu daga ciki سما ليش أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويوجب الخلود في النار ita babban shirka duk wanda ya riko da ita to ya bata ayyukan shi gabaki daya kuma zai sabbaba mishi dawoma a cikin wuta ibadatun nasu ba'dhum ba'dhan min dunillah shirka da Allah shike jawo bayi su koma suna bauta ma bayi yan uwansu alhalin babu haukan da ya wuce wannan a duniya mutumin da ya kasance kasan lokacin da aka haife shi yana da hannu kamar yadda kake da hannu yana da kafa kamar yadda kake da kafa yana da ido kamar yadda kake da kafa a ido yana jin yunwa kamar yadda kake jin yunwa yana zuwa bayi kamar yadda kake zuwa bayi wani lokaci ma har zawo zai wani lokaci ka ji yana kukan ciwon kai wani lokaci ka ji yana kukan rashin mata kusa duk waɗannan abin da ke kama mutum shi ma yana kama shi sai kuma ka ɗauke kuma shi ne za ka ci sa a gaba ka bauta mishi akwai lalacewa da taɓewa da hasarin da ya wuce nan a duniya to kaga wannan matsalar shirka ke intisharul bid'a wal khurafat bainan nas faruwan shirka shike ya da yawan bid'o'i da kirkire kirkire a cikin al'umma annal mujtama alladhi yantashiru fihi shirku duk society da shirka ya yadu a ciki yamtali'u bil fawahishi sai kaga wannan society alfasha ya yawaita wal ma'asi da zunubai wa zulm da zalunci wa yashi'u fil wahan kuma kaskanci da walakanci sai ya fada ma wannan al'umman ya yadu wa da'afin nafsi da rauni irin na zuciya sai ya fada ma wannan al'umma wa ruhi da rauni na zuciya saboda ana kusantan wani Allah ne duk wanda ya kyale wani Allah Allah shi ma zai duk wanda ya kyale Allah Allah zai kyale shi duk wanda kuma Allah ya kyale shi da dabaran sa to rauni da tabewa da hasara ta riga ta gama fada masa natijatan li tawakkul ala ghairillah wannan kuma ya samu asali akan dogara akan wani Allah ta'ala wa talab al-aun minhu da neman taimakon wani Allah ila ghairi zalika min al-athar as-sayyi'a da wanda ba wannan ba na daga ainihin miyagun tasiri wanda shirka ke haifarwa to menene matsayin musulmi dangane da shirka da mushirikai ya kamata mu fahimci wannan yanzu ga waɗannan mutanen mushirikai ne meye matsayinka dangane da su shine matsayinka na farko dai ba za ka taɓa tarayya da su ba a cikin dukkan al'amuransu ko manya ko ƙanana ba kuma za ka taɓa haɗa kai da su don ku yi addini ba قرآني نشقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين sarki ya tabbata ga Allah ni ba ni cikin masu shirka da Allah da haka idan ga masu shirka da Allah ko da ana haɗin kan addinai mabiya addini a ce a zo da masu wani da masu da masu wani a'a to mushrikai ba a haɗin kai da su duk kuwa haɗin kan da ka zo za a yi haɗin kai da mushrikai to kai ba ka a ciki sanda ya ce wa subhanallahi wama ana minal mushriki a cikin hadisi manzon Allah ce ana la asta'inu bi mushrikin ni bana neman taimako da mushriki mushriki ya kama gaban shi ko kuma ka kama gaban ka saboda ba za a iya cimma komai da shi ba a ce yanzu ana son a yi haɗin gwiwa da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu da wane ne da 'yan haƙiƙa da waye wai za a taimaki addinin musulunci wannan ba taimakon musulunci ba ne rusa musulunci za a yi kowa ya je aikin shi kawai kowa ya je aikin shi kowa ya je baza da awarsa wanda Allah ya kaddara mishi halaka da tabiwa da shiga wuta ya bi tafarki ya bi tafarkin batattu wanda Allah ya nufin shi da rahama ya bi tafarkin mutanen kirki shikenan kawai matsayi na farko kenan matsayi na biyu shine dole kuma ka fito kai da'awa ka nuna abin da suke kai ƙarya ne ba za a ce wato shikenan a haɗa kai a daina zagin juna ba inda abinda zaka ji yanzu shugabanni suna ta yi an zo tafsirin alqur'ani a daina zagin juna ai akwai abin da yake ko kai zagi ko baka zagi ba zagi da zaran ka fito da gaskiya to a lokacin nan fa ka zagi makarici ko baka faɗi sunan shi ba idan yanzu kawai ka ce jama'a a daina shirka da Allah shirka kafirci a daidai wannan lokacin wani zai ce ka zage shi da ni ke ni ke nufin mushrikin dubi duk kirkin annabi da dattakonsa amma dole sai da ta kai ga aka rika sa'an sabi shi har sai da ta kai ga an zara takobi kuma ai annabi bai dubin kowa ce kai ka ci gidanku ko annabi yana zagin wani sai dai bayanin gaskiya to yayin da yake bayanin gaskiya nan automatically kuma yana faɗa da makaryata ne to da ka dole a fito a bayanin gaskiya ko da ko mutane ba za su goyi baya ba dubi fadin Allah subhanahu wataala arkan lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqawmin inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu da kuma matsayinka kenan dangane da mushrikai zaka kira su zuwa ga Allah ba kuma zaka hada kai da su ba za kuma ka bayyana mutane ƙaryen da suke kai da taɓewa da halakan da suke ciki amma bil hikimati wal maw'izatil hasana sai kuma menene bambanci tsakankanin shirka karama da shirka babba bambancin da ke tsakankanin su a malamai sun ta kawo bambanci neman su bambanta shirka babba dai mun dai ji tana dawo da mutum a cikin wuta wannan lazimin ta ne to amma abin da suke cewa shine duk wani magana ko duk wani aiki da shari'a ta ce a yi ko kuma shari'a ta ce a bari to karkatar da shi zuwa ga wani Allah wannan kafirci ne wannan mun fahimta to shirka karama kuma suka ce duk wata hanyar da za ta kai ga mutum zuwa ga yin shirka babba to ita ce shirka karama kun gane duk wata hanya da za ta kai ga mutum zuwa ga yin shirka babba to wannan hanyar ita ce shirka karama waɗansu malamai suka ce a shirka ƙarama ita ce duk wani abin da yake tauye tauhidi yake tau abin nan yake tauye cikansa wato ba yana ruguza shi bane duka yana tauye cikansa ne to wannan shine shirka karama sawa'un ka bi ta hanyar da zaka bi ka isa zuwa ga babban shirka ne ko ko baka bi ta wannan hanyar ba kawai da shirka karama ke wani su malamai kuma suka ce kai duk dai abin da shari'a ya kira shi da suna shirka amma kuma bai kafarta mutum ya fitar da shi daga cikin da'ira ta musulunci ba to wannan sunansa shirka karama ala'ihal matsalolin suna da yawa don wannan takaitaccen zaman ba zai ba da dama a fito da abubuwa da yawa ba yanzu kawai abin da ya rage gare mu shine tambayoyi za a yi tambayoyin da muka tsallake tun daga farko din nan tun daga farkon karatun wannan littafi sai za a yi su kowa sai ya ba da amsa daya insha Allah ta'ala da ka duk wani wanda ya san yana da littafi a gaban shi sai ya ba da amsa tambaya ta farko can kun bude shafi na sha hudu ya ce arrifin kufura lokacin wa shar'an babu laifi kana iya sata amsa ka duba babu laifi amma ka dai san gobe inda ba kuma ba da littafi za ka ban amsa ba gobe da ka za ka ba da amsa insha Allah ya ce ka ba da ta'arifin kafirci me ake nufi da kafirci a shar'ance da kuma harshen larabci ma huwa al-kufr lughatan wasu ilahan التغطية والستر لغة كان شرعا ضد الإيمان كافر تشين كيش الإيمان دون أبن إن أن قدر تشكو أن أيك تشكو أن فرتشي أن كافرتا ومن شين معنى كافرتي وتنبأ تبيو وذكر أقسام الكفر المخرج هو من الملة مع ذكر دليل واحد دليل واحد لكل منهما نعم كافرci ya kasu kofofi guda nawa ne kawo ko da babu dalilin ya zan so kanka ina nan tafi na'am akwai kufur takzibin ko kufur takzib na'am kufur iba kufur shak kufur al-i'rab kufurin nifa guda biyar ke ne duk wani abin da ka ji na tambaya a nan gobe rufe littafi za a yi kowa sai ya faɗi su dafa kuma ba gobe barin gaya muku abin da za a yi duk wanda na tambaye sai ya zo nan bakin allo nan a nan gaban jama'a zai bayani ko mata ne yawa don ko ba ku tsaya a gaban mu nan ba za ku je kasuwa za ku tsaya a gaban yan kasuwa da haka za ku fito nan gaban mu ku tsaya ba maganar wani ai mu mata ne ko mata ne sai aka ce da haka ba ba za ku shiga kasuwa ba to tambaya ta gaba mal kufr al asghar alladhi la yukhrij min al milla wanne ne kafircin da baya fitarwa daga cikin da'ira ta musulunci masillahu ka ba da misali shi guda da kafirci ne amma bai fitarwa daga da'ira ta musulunci a nan ka gan shi koko yanzu ne ka kawo shi ina son ka duba ni a cikin nan wanda dai aka kawo yawa ina son ka duba ne kawai ka ce mun wake taluhu kufurun kawai yakan musulmi ko ba ka ba yawa ina son mu tsaya ne a iya inda muka yi to uzkur misalai li kulli min alfazil kufuri wa af'alil kufuri to shehi mun zo kanka misalai guda biyu na kafirci na lafazi da kafirci na aiki misalai guda biyu zagin Allah ko zagin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kafirci ne duk wanda yaso ya kafirta ya fita daga cikin musulunci to sai na aiki ai na na na abin nan na aiki ilqa'ul mushaf yadda alqur'ani ko sihiri to muje to kai ma kai ma mai recording kai ma wajibi a tambaye ka wanda kai baka da littafi to اذكر أهم الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر wancan daga cikin mata ta farkon nan gaya mana bambanci da ke tsakankanin kafirci babba da kafirci karami bambanci da ke tsakankanin kafirci babba da kafirci karami a ba ta abin magana na'am faɗi kawai da hausa da hausa kawai babban na farko kenan yana fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci na'am to ƙarami bai fitarwa mu ji na'am a'a ba ta wajibi ne ba ta ba ta a je mata a gaba ai wajibi ke magana inda zan ji wajibi dauka dauka dauka da sur'a lokaci ya kore sauran maminci bakwai ne duka duka naji Allah mu tabbatar da mu to naji daya na biyu Karamin baya fitar da mutum da kin tana na ta mu je ai mun gama da wannan ɗaya kenan shi kenan sai da na kawo bambanci guda biyar fa ba ta kusa da ke bonus ne gare ta na'am bambanci da ke tsakankanin kafirci babba da ƙarami ta faɗi guda ɗaya ha za ku sha mamaki kuwa idan zan tambaye ki sai na zo in sa ɗauki hotonki kowace sai ta ba da wasa ɗin mijinta da yaranta za a tura musu su gani in ta ba da amsa an ba ta bayar ba to shi kenan ku duba da kyau bari in je tambaya ta gaba kar mu ci lokaci da yawa a ta gabanki arifin nifaq lugatan wa shar'an me ma'anan annifaqu amma kamar anan bai kawo ta'arifin nifaq lughatan ba ko to menene an-nifaq lughatan an-nifaq bi ma'ana al-khuruj in aka ce nafaq asalin nafaq shine hanyar da aka yi tsakankanin ramuka a tsakankanin duwatsu shine qur'ani ya ce wa in kana kabura alayka iradun fa in istata'ta an tabtaji nafaqan fil ardi ko yawwa nafa'an fil ardi yawwa daka shine shine shine fita haka to duk da kusan ma'ana ɗaya ne to mu je ta'rifin nifaq a shar'ance sai gaba ke ce ta uku kuma yi a gurguje lokaci ya kure
Kuwa da zahari islamu ya kuma
ahsant Allah miki albarka tambaya ta gaba ayyuma ashaddu khataran ala din al-kuffar amul munafiqun wanne yafi girman sharri ga al'umman musulmi munafikai ko kafirai na bukai.
me yasa ahsant duk lokacin da sharri ya fi boyuwa to hadarin shi ya fi girma kaga kafirai su ai mun ja layi to fa ba ta wani amma shi wannan zai zo maka da riga irin naka da jiki irin naka da gemu da musulunci da waye da waye da waye to ala ayi hal ga sauran tambayoyin nan ka da sai na dan ƙara wannan tambayan din nima in yi umuri man nifaqul akbar wacce ta karbi last week menene munafinci babba ba da misali kawai misali shi misali guda ɗaya daga cikin misalan munafinci babba
Shi ne wanda a zahirance ana nuna ana da ana tare da addinin musulunci ba kuma a batini ba haka ba a zuciya.
kin kyauta to ba da misali misali nan ya ba da misali guda uku mu ko mun ƙara wasu ke ba mu tambaya mene Shi ne kamar yanzu mutum na sai ya yi ƙasa.
a a a a bayan Allah kan ne haka da ke kinna to ba ta kusa da ke ta amsa wannan tambayar taki sannan ita ma a yi mata nata ba da misali ɗaya daga cikin muna- mis- misalin munafinci na aƙida ga sunan mali ya kawo guda uku ana lallai gobe za mu kwashe in kallo da wasu a wurin tabbas na'am ba da misali ga ne ya kawo guda uku ko babu amsa na? a wata ji tambayan ba ba da misalin munafinci babba kayan nan mali ya kawo guda uku a shafi na goma sha shida to kun san Allah an akan kirkira mu mutane da abin da suka kirkiro mu kansu to kun ga duka tambayoyin da muka yi dinnan tun daga farko har zuwa ƙarshe tun daga farko har zuwa ƙarshe to kowa ya samu kai rubutu an san shi a littafi har ya zuwa ƙarshe nan shafi na 23 kowa ya samu littafi kawai zuwa gobe ya zo da amsan duk tambayoyin da aka yi nan kowanne ina neman amsan shi a littafi ila an fahimci wannan da kyau jama'a da haka gobe insha Allah ta'ala an zo malam Umar sai kowa fara kawo littafin shi kuma naga amsan waɗannan tambayoyin ga suna to sannan za mu ci gaba jama'a kowa ya fahimci abin da nake nufi to muna fatan alkhairi Allah ya ƙara mana haske ya ƙara mana buɗi ya tabbatar da gadigan mu gobe in Allah ya so da karfe tara daidai wani da za mu fara insha Allah ta'ala insha Allah saboda muna fatan za mu karkar littafin duka insha Allah na wa alaikum salam نعم eh ba kan ce ya halasta amma ba duka ne halasta ba bakancin da ya halasta shine bakancin da ba a sanya ma Allah shar'i a ciki ba wanda ya ce idan Allah kawarkar mun da mare lafiya na ni kuma ni alƙawarin zan yi sadakar naira dubu goma to idan kai ba kancan wajibi ka cika amma kuma wannan mutum ya yi haramu shi ne manzan Allah yake cewa inna ma yusta kharaju bihi min al wani abu ne wanda ake kwata daga marowaci ba zai iya ba Allah ba sai shi ma in Allah zai mishi wani abu haramun ne kai bakance wanda za ka yi ma Allah sharadi akwai kuma bakancin da yake babu sharadi kawai ka ce idan Allah ya kai mu rana kaza zan yi azumi idan Allah ya kai mu lokaci kaza zan yi sadaka idan Allah ya kai mu lokaci kaza zan yi itikafi baka sanya ma Allah wani sharadin sai in yi maka kaza ba sannan kai ma za ka yi mishi kaza wannan ya halasta kuma babu laifi kuma na daga cikin sifan mummunai ina ga mai yiwa malam bakar mun tattauna kan masar ko da shi ina jin akwai shi ma a gaba ko yawa mun tattauna akan waɗannan matsalolin da damar su a cikin karatun kitabun tauhid na san mala bakar yana da shi kila ka wanda ke da bukatun tafasirin waɗannan abubuwan da muka ɗanye su a gurguje a gurguje insha Allah ta'ala in yi karatun kitabun tauhid na san zai samu waraka daga gare su insha Allah وصلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك